الحمد لله الذي أنزل القرآن فأعيت فصاحته البلغاء وأعجزت ألفاظه الفصحاء فدحض ببيان يأخذ بالألباب شبه أرباب البراعة وألقى في مسارح أذهانهم من المعاني ما تعجز عنه العبارة وصلى الله وسلم على من ملك ناصية البلاغة وزمام الفصاحة وعلى آله وصحابته ذوي الرصادة والحصافة ثم أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na ilimin balaga a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin zubdatul balaga wallafar a sheikh muhammadu bin abdulaziz nasif hafizahullahu wara'a a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun shiga cikin ilmul bayan wato nau'i na biyu cikin anwa'u ulumil balagha wato shine ilmul bayan wanda mun karanta baiti daidai har guda biyar a ciki wanda mun tattauna akan abin da ya shafi ilmul bayan wato wa hasruhu fi thalatha wato ka iyakance shi ka takaice shi wato cikin abubuwa guda uku cikin bangarori guda uku shine ce akwai at-tashbih to mun dauki tashbihi da kashe-kashen tashbihi wanda malam ya kawo mana anan da kuma almajaz da kuma kinaya wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan المجاز قال الناظم حفظه الله ورعاه لفظ قد استعمل في معناه حقيقة مجازنا سواه ذا اللغوي بعلاقة قسم فالأول استعارة وتنقسم متنية تخفى وتصريحية وهي على تشابه مبنيه والثاني مرسل كجزء كلي مستقبل ماض ونصب الفعل لغير ما يبنى له العقل كزمن ملابس للفعل مفعول نو فاعل نو مكان قرينة المجاز شرط ثاني فاللغوي في اللفظ والعقلي في الاسناد منع أصل هذين اكتفي وجاز قصد الأصل في الكناية عن صفة موصوف نوع النسبة مالا الله سبحانه وتعالى ƙara mai lafiya wato zai bayani akan abin da ya shafi nau'i na biyu daga cikin ilmul bayan shine abin da ya shafi almajaz wato almajaz kafin mu san abin da ake cewa almajaz akwai buƙatar mu san alhaƙiƙa to shi yasa ya ce lafdun qadistu'mila fi ma'anahu haqiqatu wato lafazin da haqiqa aka yi amfani da shi wajen ma'anarsa wanda take ta asali to wannan ada ce da shi haqiqa wato alhaqiqa kashe kashe ce akwai wato alhaqiqa wanda take ash-shar'iyya akwai allugawiyya akwai al'urfiyya wato akwai abubuwan da zamu ga cewa wannan fil asli yadda aka ajiye shi a lugha ta larabci alhaqiqatu shar'iyya akwai kuma alhaqiqatu lugawiyya akwai alhaqiqatu al'urfiyya akwai kuma waɗansu daga cikin haqa'iq baicin waɗannan idan muka ɗauki alhaqiqatu lugawiyya kaza dinnan a luga ta larabci idan aka ce kaza idan aka ce addabatu a luga ta larabci ana nufin kullu ma yadibu alal ard wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha to amma kuma sai mu ga a shari'a ta musulunci idan aka ce addabatu ana nufin allati la tatakallam hayawan alladhi la yatakallam al haywanu alladhi la yatakallam ana ce da shi addabatu shi yasa idan a urufi muna hira aka cewa mutum kai dabba ne ina gani zai gane abin da ake nufi yawwa to wannan shine alhaqiqatu al-lughawiyya shine dabba a yare na larabci idan muka ɗauki ma'anar addabatu abinda ake nufi da ita shine kullu ma yadibu al-ard wanda dan adam zai iya shiga ciki mutane za su iya shiga ciki ga baki daya aljanu da sauransu saboda Allah ta'ala ce ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha mun gane da kyau to amma lokacin da muka ce addabatu fi shar'i a shari'a ta musulunci idan kaga an ce addabatu a guri kasan dan adam baya daga ciki mun gane da kyau to haka idan muka ɗauki as-salatu as-salatu a yare na larabci idan aka ce as-salatu abinda ake nufi da shi shine me addu'a'u wannan shine al-haqiqatul lughawiyya kenan amma al-haqiqatul shar'iyya sai yazo ta zo da cewa abinda ake nufi da as-salatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbir muhtatamatun bit-taslim ma'an niyya waɗansu maganganu ne da ayyuka waɗanda ake buɗe su da Allahu akbar ake rufe su da assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ita ce sallah kuma ma'aniyya tare da niyya kaga sai yace aqwalu aqwalun akwai karatun fatiha akwai takbirat akwai tasmi'i da sauransu akwai su subhanallahi fi ruku'i wa sujud akwai kuma af'al ruku'u dagowa sujud da sauransu sai yace muftatahatun bitakbir wanda in za a shige ta ana cewa Allahu akbar wanda wannan ya fitar maka da lokacin da mutum zai yi karatun alkur'ani kaga zai hada da me aqwal zai bude karatun alkur'ani shi da a'udhu da kaza da kaza da kaza ya shiga karatun alkur'ani in ya zo murudi da ayar da take dauke da sujada zai fadi ya sujada kaga wannan ba za ka ce mai as-salatu ba a shar'anci mun gane da kyau shi yasa ce muftatahatun bitakbir ana bude ta da kabbara sannan kuma yace muhtatamatun bitaslim ana rufe ta da sallama in an gama ta shine tahliluha at-taslim kamar yadda hadisin Ali ibn Abi Talib ya tabbatar to kaga ashe al-haqiqa ash-shar'iyya anan ta sha bambam da al-haqiqa al-lughawiyya to idan ma yake alaihi salatu wassalam yayi magana akan abu idza dara al-amru bayna al-haqiqati ash-shar'iyya wal haqiqati al-lughawiyya ayyuhuma nufaddil nufaddil al-haqiqata ash-shar'iyya لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ليعلم الناس الشريعة ولم يرسل ليعلم الناس اللغة mun gane da kyau ma yake an turo shi don ya koyar da shari'a ba turo shi bai koyar da luga shi yasa lokacin da aka ce as-salatu idan magana ta fito daga bakin Allah a ta fito daga bakin ma'aiki ko ta zo daga Allah abin da ake doka shine me sallah wannan zatun ruku'i was sujud shi yasa wajen fadar Allah ta'ala da yace wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha sai zamanto sahabbai sun yi sabani akai wacan ake nufi ana nufin addu'a'u ko kuma ana nufin as-salatu mun gane da kyau yawwa to wannan shine al-haqiqa to al-haqiqa al-urfiyya ita ma kanan ana aiki da ita ana aiki da ita yanzu idan aka cewa mutum misali a urf na namu idan aka ce wa mutum wane mu ɗauki wani abu ne wanda ana za a ga cewa abu ne wanda yake mai muni amma a wani guri kuma ba mai muni ba ne akwai kalimatu wanda a urfinmu ba abu ne mai muni yanzu a nan za ka ce in kana so ka ce ɗauki kaza za ka ce jakar gindin wancan abin ka ɗauka ko a gindin wancan abin ka ɗauka to a wani guri kana faɗar haka ya zama kalwa ce mai muni mun gane da kyau eh yanzu ba za ka ce a gindin wancan abu za ka ɗauka ba sai dai ka ce a gutsun wancan abu za ka ɗauka kaga muku wannan ita ce kalmar da take da muni ana yawwa to urfi shi ma alhaqiqa al'urfiya ah yawwa alhamdulillah yanzu kaga anan idan aka ce maka kaiwa da dan bariki ne wallahi abin da ake nufi ya waye bai shiga mai kyau wanda ya san kaza ya san kaza ya san kaza ya waye to amma a Nigeria idan ka ce dan bariki kana nufin mutumin banza wanda in kana neman mutumin banza shi ne kaga shi urfi ya sha bambam kalmar ɗaya ce duka muka yi amfani da ita a nan in ka ce mutum dan bariki zai dangwala maka amma dan Nigeria in ka ce mai dan bariki zai mare ka kuma duka kalmar ɗaya ce ka faɗa to wannan shi ma urfi a fil urfi ake ce mai mun gane da kyau yawwara kamar zaji ba na'am yau kwarai kwarai kwarai to wani abin da ya shafi ka ce mutum shege shi ma nan akwai bukatar abin da ake cewa asiyaq jerin zance ya zo shi lokacin da ka ce wani kai wani shege ne jinjina mashi kake ne irin mutum ya yi ya yi ya kai ka ce wani gwani da ka ce wani shege ne ai to kaga wani jinjinawa ce lokacin da ka ce wani shege ne dole a kallaci siyakin magana taka in tufidu almadaha falillahi alhamdu haka nan in tana fa'idantar da azam to shikenan sai a kallaci dai siyakin magana an gane da kyau to shine lafazi idan aka yi amfani da shi a ma'anarsa wanda take ta asali to wannan shine ake ce da shi haqiqa mun gane da kyau haqiqa wannan ake dokan shi as-salatu ma'anarsa ce ta asali in ka doke shi addu'a fil lugha kana nufin addu'a uridu an usalliya wato uridu an addu'a rabbi ina so in roƙi ubangiji na kaga wannan zaka faɗa ka ce uridu an usalliya ina so in yi sallah uridu an usalliya raka'atayn imma nafilatan imma faridatan man gane da kyau ina so in yi sallah ta farilla ta nafila raka'a biyu ina so in yi sallah raka'a biyu imma dai wannan raka'a biyun ta kasance farilla ce ko ta kasance nafila ce wannan kenan alhaqiqa a shar'iyya wacce ko alhaqiqa al-lughawiyya kuma kowace idan ka faɗa ɗan uwanka zai iya maka tambaya a ciki idan ka ce uridu an usalli al'an za a ce ayyu salatin taqsud hal taqsudu as-sala ash-shar'iyya aw taqsudu as-sala al-lughawiyya cikin nan ka ce al-lughawiyya zai gane abin da kake nufi shi yasa lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya magana akan ranar juma'a akwai sa'a wanda a cikin ta bawa ba zai tsaya ba yana sallah yana roƙon Allah ta'ala wani abu face sai Allah ya bashi shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce tunda da sa'a ce ta bayan la'asar ma'ana qa'imun yusalli ya da'ullah kenan mun gane da kyau yawwara to wannan shine haƙiƙa sai ya ce majazu nasiwahu to majazi kwa abin da kaddara shine za a yi ba shi bane al'aslu shine siwahu yace lafzun lam yusta'mal fi ma'anahul asli shine lafazi idan ba a yi amfani da shi ba wajen ma'anarsa ta asali wannan shi kuma ana ce da shi mai almajaz shine ce majazuna wato majazunmu yana nufin malaman balaga kenan siwahu wato shine wani yin amfani da lafazi a ma'anarsa ta asali lokacin da aka yi amfani da lafazi ba a ma'anarsa ta asali ba to wannan zaka ce da shi majazi ne to majazi kashi biyu ne akwai almajaz al-lughawi akwai kuma almajaz al-aqli an gane da kyau yace zal-lughawi wato wannan lokacin da aka yi amfani da kalma aka bata ma'anarta ta wani abu ba ta asali ba aka bata ma'anar da ba ta asali ba wannan ana ce da shi al-majaz al-lughawi lokacin da ka zo ka da al'asadu kana nufin jarimi ka kira wani ra'aitu asadan yasra'un nasa naga wani zaki yana ta tika mutane da ƙasa kaga lokacin da kace asadan anan lokacin da kace ma yasra'un nasa za a fahimci cewa me wannan zakin da kake nufi ba wai kalmar zaki ta asali kake nufi ba ba wai ma'ana hula asali kake nufi ba kana nufin wani jarumi ne wanda yana kama da zaki ta bangaren jarumta mun gane da kyau to kaga wannan kalma dama wajen abin da ya shafi almujazul lughawi yana magana ne akan kalimat kalma ka doke ta ka bata ma'anar ta wanda take ba ta asali ba mun gane yanzu idan aka ce dila dila menene dila asali dabba ce ko to yanzu aka ce kai wani dila ne me ake nufi da shi wayo gare shi ko saboda dila yana daga cikin siffofin shi wayo gare shi na tsiya to kaga lokacin da aka ce wani dila ne kaga a lokacin da kace kai dila kai mutuwan dila ne fa kaga ba wanda zai dauki cewa kana nufin shi dabba ce irin ta daji mun gane da kyau to shi yasa wannan ana ce da shi albajaz ana ce da shi albajaz dila dila kaga wannan majazi ne lokacin da ka kira mutum da dila ko kuma a wato ka kiraye mutum da misali ka ce kai kyanwa zala ɗauke mu kyanwa na kaga kyanwa tana daga cikin dabbobi wanda suke da kwai tsoro daga ta ji kijik za ga ta tsere mun gane da kyau sai irin ɗaiɗaiku masu jarumta masu dakewa cikinsu zala ɗauke mu kyanwar wannan daga nan aka wuya ba a ga kyanwa ba amma dai wanda ka nuna ɗin abin da kake wannan matsoracin ban gane da kyau to kaga wannan lokaci bi alaƙatin musim to zallugawiyu ma'ana haza allugawi wato wannan shine almajazul lugawi bi alaƙatin to shi kuma almajazul lugawi akwai imma bi alaƙa ko da karina bi alaƙacin da alaƙa wanda take ta kamancece ne yanzu lokacin da kace wannan zaki ne kace zaki kaga alaƙar da take tsakankanin wannan da zaki wata alaƙa ce jarumta masha Allah idan ka ce wa ne dila ne alaƙar da take tsakankanin shi da dila ba wai ta yana tafiya irin tashi ba ko wani abu wayo mun gane da kyau idan ka ce wa ne gidan wato gidan takobinsa tsawo gare shi abinda kake nufi shi din tsawo gare shi saboda bayan da za a awa mutum gidan takobi mai tsawo sai ya zama to yana da tsawo shi ma yau mun gane da kyau yau wara lokacin da wannan shine wato allokaci kenan to alaqatu tashabuhin alaƙa ta kamanceceniya to qusim to shi abin da ya shafi a majazi ba kashi ɗaya bane shine ya ce a raba shi ana raba shi ya ce fal'awwalu isti'aratun na farko shine isti'ara ana ce mai isti'ara a bangaren ilimin balaga al-isti'aratu lokacin da aka zo ana isti'ara shine a aro wata kalma a dora ta a bata wata ma'ana ta daban shine isti'ara ko aro wa abu dalabtu dalabul al-i'ara neman aro shine al-isti'aratu al-isti'azatu al-istijaratu wannan duka daga sinin ce a dalabiyya darabul i'ara neman aro to isti'ara ce neman arowa ne ka ɗako wata kalma ka bata wata ma'ana ka aro wata kalma ka bata ma'anar wani abu wanda ba ita ce ta asali ba to ita kuma isti'ara abinda take kula da shi ba shine iya bangaren almushabbah da almushabbahu bihi kadai take doka cikin arkanu tashbihi guda hudu ba ta dokan adatu tashbihi ba ta ɗaukan wajhu shabahi guda biyun nan zaka ajiye su ne a can idan muka zo muna magana akan abin da ya shafi at-tashbih lahu arba'atu arkanin idan aka zano su al-mushabbah adatu tashbih al-mushabbahu bihi wajhu shabahi ko to amma wajen abin da ya shafi isti'ara isti'ara iya guda biyu kaɗai kawai zaka ɗauka kuma su ma ba za ka tabbatar da su duka ba ɗaya za ka tabbatar a cikinsu mun gane da kyau imma almushabbahu ka tabbatar da almushabbahu ka shafi almushabbahu bihi imma ka tabbatar da almushabbahu bihi ka shafi almushabbahu mun gane da kyau wannan shine isti'ara wa tanqasimu ila qismayn ita isti'ara ta kasu zuwa kashi biyu ne kashi biyu ce kacal ba ta da yawa makniyatan ta kasu zuwa ga isti'ara makniya makaniya ita ce isti'ara wanda take boyayya to idan aka ce isti'ara makaniya shine takhfa tana buya ita ce a shafe wato almushabbahu bi ka shafe almushabbahu bi lokacin da kake so ka ka ce wani zaki ne in ga da kyau wani zaki ne to shikenan sai ka sai zamanto fulanun kal asadi yanzu wane ne almushabbahu bihi abinda ake kamantawa da shi din a al asadu shine almushabbahu bihi shi wannan fulanun din shine almushabbahu mun gane da kyau to lokacin da kake so kai isti'ara makniya yanzu zaki din zaka cire to amma lokacin da ka cire zaki mun gane da kyau dole sai ka zo da wata karina ka zo da wata alama wanda suke nuni akan cewa kana so ka tabbatar wa da wanan nan siffa ta zaki shi ne ka ce kai sali ka ce na ga aliyu yana hamami ko ka ce na ga aliyu yana goji mun gane da kyau irin kaga abin da ya shafi zaki shine zaka ji shi yana gurji yana fufufu kace to ga aliyu yana yana gurji yana huci kaga wannan kana nufin zaki ka kamanta shi da zaki ko kace naga wane yana kukan kare ngana da jiyo kana so ka kamanta shi da kare ne sai ka ce na gan shi yana haushi lokacin da ka ce wane yana haushi ka maida shi baya saboda haushi ba sifa bace ta mutu haushi ba sifa bace ta zaki haushi sifa ce ta mai takari da sai ka ce so ka kamanta shi da kare to lokacin da ka ce mai ka ce wane yana haushi shi kenan abin da kake nufi wannan isti'ara ce makaniya a ɓoye take shi yasa wato ma ya ƙiluha illal alimuna lokacin da kake magana ba kowa ba zai gane abin da kake nufi amma dai waɗanda za su yi ka kai su je to ba ne na haushi wani ina haushi kuma so kace ka ce ba na kare ne me ake cewa kukan jaki da da hausa Ana kuma ku zama kukan jaki da wasa. To, malam zai duha. Kukan jaki. Na, malam suna. Na, ko za a iya kawo mana. Don zama da kai a murya baka san ba kukan jaki da wasa. To, malam lajuwa. To, to ba za a ce ba abu shi to idan ka ce kagawa ne yana yana kara irin na jaki yana karar jaki to kaga yanzu karar nan da ka faɗa wanda sifa ce ta jaki kukan jaki ana ce mai zafir da larabci lahun fiha zafir ohun fiha la sama'un يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق من قال ده كو to lokacin da kace ra'aytu fulanan yashhaqa wato na ga wani yana sashe shekarun kukan jakin ya zo karshen nan kana so kace jaki ne eh kace fulanun shahiqun ko fulanun zafir mun gane to wannan isti'ara ce wanda take makiniya saboda za mu ganta sosai akwai ta cikin alkur'ani amma saboda a ba ma ba da hankalinmu lokacin da muke karatun alkur'ani ba za mu gano ba lokacin da Allah ce wa shudlahuma janaha dhulli min rahmati yana magana akan kyautatawa mahaifa ka sassauta musu janaha dhulli fiffike wanda yake na kaskanci kaga janah wannan sifa ce tawa ta mutum wani ne mai janah tsuntsu to sai aka kamanta ka da tsuntsu ka zamanto mai da'a da biyayya kamar yadda tsuntsu yake da da'a da biyayya ga mahaifin shi kai ma ka zamanto mai da'a da biyayya shi sai aka ce wa khfidu lahumma janaha dhulli wannan isti'ara ce makniya saboda an shafe at-tayr anan ba a kawo shi ba mun gane amma kuma sai a kawo mai wata sifa ta shi to wannan shine lokacin da zaka yi isti'ara makniya to shine dole idan ka faɗi wannan wanan ka zo ka da almushabbahu to sai ka zo da wata qarina wanda take nuni da almushabbahu bi amma ba za ka faɗe shi ba a zahiri wa tasrihiyya sai kuma wato isti'ara tasrihiyya dama guda biyu ce makniya ko tasrihiyya kamar yadda malai kawo anan tasrihiyya kuwa shine ka shafe almushabbahu ka bar almushabbahu bi mun gane yanzu shi wannan mutumin da ya gani kawai kace zaki kaga lokacin da kace zaki an gane abin da kake nufi ka ganshi yayi gujga gujga zaki ko ka ganshi a tsaye kace falwaya ko ka gan shi ya yi kiskirin kaga ya gama dabaru da komai da komai ka ce dila kaga yanzu wannan ka san kawai abin da kake nufi to wannan isti'ara ce sunan da ka mai na zaki da sunan da ka mai na falwaya ko na raƙumi ko na a gashi nan dai abubuwa da yawa kana zama ka kallace wani ka ce eh eh ko ka ce kai shiru ka ce kai a ce kaga kaga mai ayyace mishi da wannan janareto kaga janareto ko wato mai surutu ke da janareto kaca kaca kaca kaca kaca daga yabu kaca kaca kaca kaca mai janareto to kaga wannan isti'ara ce ta sulihiyya saboda siffanta shi da kai da janareto ba wai dan kana nufin shi ma yana shan mai bakona ko dan shi ana kunna shi ya zama wuta a saboda janareto na aka kunna shi yana damun mutane ta dalilin wanda ba ake ajiye mishi gefe daya a cikin gida ake kai shi wani guri inda ba a yawan buɗe a gurin to shi ma yanzu wannan kyanta ya zama tobe ana fudda shi daga cikin jama'a saboda ya damu mutane da surutu ya kwaɗan harshe kenan zai ce janareto ko ka diba wani abu wanda yake da yawan ƙara bbc surutu kenan ko ka ce bbc za ka ce mai bbc saboda kawai shi inda ya labari ne ko da dumin shi za ka je kawo maka shi kai ba ka da labarin ma makwabcin ka ne ka je ce wai ka ji labari a ce makwabcin ka kaza kaza kaza shi kuma hawa tarawa sai ya sati bai zo gurin ka ba amma saboda kawai mutum ne wanda yake bbc da yawan labari to sai a da samun bbc kaga lokacin da ka ce mai bbc ba ya kana nufin shi ma gidan rediyo bane gidan talabijin bane wanda yake watsa labari a saboda surutun shi da komai ya faɗo kunnen shi to shi ba sai ya isar da shi kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a to kaga wannan shine isti'ara tasrihiyya wa haya ala tashabuhin mabaniya to ita isti'ara mabaniya ce ala tashabuhin an gina ta ne akan kamanceceniya kawai ka dauko idan ka ambaci al-mushabba ka shafi al-mushabbahu bi ta zama to isti'ara makaniya amma lokacin da ka shafi al-mushabbahu bi to akwai buƙatar ka zo ka da wata sifa wanda tashi ce wanda za a gane shi za a gane wannan mushabbah bihi din da shi da da wannan da wannan sifa da zaka zo da ita an gane da kyau to sai kuma wasani mursal sai kuma na biyu dama alqismul awwal shine isti'ara ko wajen zal lughawi wannan ana ce da haqiqa al majaz al lughawi ko to kashi biyu ne kashi na farko zaka ce da shi isti'ara lokacin da ya zamanto almushabbahu da almushabbahu bihi ne kadai isti'ara ita kuma ta kasu kashi biyu akwai makaniya akwai tasrihiyya mun gane da kyau to kuma sai kashi na biyu na abin da ya shafi almajaz al-lughawi shine mursal akwai almajaz mursal almajaz mursal shi kuma kashi kashi ne a karkashin sa gashi ne ya kawo maka yace ka juz'in kamar misali ka zo ka da wani yanki na magana amma kana nufin dukkan wannan abu ka zo da juz'i wani kaso na abu amma dukan abun kake nufi wannan shi ma akwai shi wannan ana ce da shi majaz lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce falaqta hamala aqaba wa ma adraka mal aqaba sai ya ce me fakku raqabatan me ake nufi da raqaba hmm wuya shine raqaba ko to ka yantar da wuya wuyan kadai ake nufi ko kuma dukkan mutum to wannan shine majaz wanda yake aljuz'i a ambaci juz'i amma kuma yana nufin alkul lokacin da Allah ta'ala ce fakku raqaba ba za ka ce ba to aini sai dai in je na siya mun wuya to wuya na bawa da rai za a siya maka koko a zai ka ce to Allah ce fakku raqaba bai ce ba fakku abdin ai akwai wato akwai buƙatar Allah ta'ala ya ambaci sunan bawan gabaki da ya ce fakku abdin au amatin to amma sai ya ce fakku raqabatin waɓe wuya za mu ga cewa duk inda Allah ya amfani da abin da ya shafi yantar da bawa ko baiwa za ga kawo raka baki cewa wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة لما قالنا دك أن يتأمبتنا رقبة رقبة أما أنا نفهم باوان كان شي gabaci da baiwar kanta gabaci da wannan shi ma majazi shi ma ana cire al-majazul mursal wanda yake na juz'i ne Allah ta'ala ce kalla la tud'ihu wasjud waqtarib wasjud as-sujud juz'un min ajza'i salati mun gane da kyau da aka ce wasjud ana Allah yana nufin wasalli kai sallah li'anna as-sujuda wato yana daga cikin gurin da yafi kowane guri matsayi a cikin sallah shi yasa sai Allah ta'ala ya ambace shi saboda aqrabu ma yaqulu al-abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru fihi du'a kamar yadda ma'aiki ya ce alhajju arafa saboda gadon kashin bayan ibadar hajji ita ce arafa amma ba ai ba ta kaɗai ce rukuni ba ko akwai arkani na ibadar hajji bayan tsayuwar arafa to da haka wannan ana ce da shi almajaz almursal wanda shine aljusi mun gane da kyau sai kuma kulli lokacin da za a mace kulli ana nufin duka za mu ga ce aljusu wannan za mu ga duk yawanci surorin alkur'ani saboda dama sura wannan ba wai daga ma'aiki ba ne sunanta ya zo shi mun gane da jau kowace sura an ambace ta ne da wani juz'i na kaso na cikinta in ka ce suratul bakara za a ga cewa suratul bakara ai ai ba cikinta ba ne aya 280 da wani abu aka yi magana saniya duka a ciki wani kaso ne a cikinta aka yi mai kissar saniya wai zakala musa da qaumi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara za mu ga cewa akwai kissosin da sun mafi ta tsawo amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala wato za mu ga cewa ta zo ta da suratul baqara ba daga Allah bane suratul baqara ta sunanta sunanta daga ma'aiki alayhi salatu wassalam ne al-baqara wa al-imran ko suratul baqara wa suratul al-imran to za mu ga waɗansu surorin su kuma ijtihadi ne shi yasa za mu ga waɗansu surorin an yi sabani ma akan sunan su irin suratu al-qital waɗansu sun ce suratu muhammad waɗansu sun ce suratul qital da sauransu an waje akwai irinsu da dama a cikin alkur'ani yawa irinsu suratu da ƙadin suratu safati aga suratu dawul suratu sa'ad da sauransu ga sunan za ka yi ta gani to lokacin da muka ɗauki surori in ka ce suratu ali imran kaga ba wai aya 200 cicib da take cikin suratu ali imran duka an tattauna ne akan labarin malam imran ba mahaifin na na maryam ban gane da kyau kissar ta zo ta inna Allah asdafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin mun gane da kyau bayan an gama kuma aka yi kisar Annabi Zakariya amma ba ce suratu Zakariya ba haka suratun Nisa idan muka kalla zamu ga cewa ne a ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya tattauna akan ahkamun nisa da yawa amma ba su kadai bane a ciki akwai wa abudullah wala shirku bishan wa bil walidaini ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari lil junub was sahibi bil jamb akwai hukunce hukunce da dama wa idza kunta fi fa aqamta lahum as-salata faltakum da'ifatu minhum ma'ak ga suratul maida zamu ga tun daga ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ba za ka samu magana akan abin da ya shafi al-maida sai a wa idza wa idza awhaytu ila hawariyina can za ga an kawo maida amma aka ce mata kuma suratul ma'ida haka suratul an'am za ku ga kafin ka ga bayanin al'an'am sai ka huce aya sama da 130 a cikin suratul an'am mun gane da kyau wa min al'an'ami hamulatan wa farsha haka suratul a'raf ta haka Allah ta'ala ya mace kisal al'araf ce ba wai su kadai bane ciki to wannan shine ana nufin al-juz'u amma kuma wiradu bihi al-kull mun gane min babi tasmiyatil juz'i bismil kulli a min babi tasmiyatil kulli bismil juz'i mun gane yawwala sai kuma kulli shi kuma min babi tasmiyatil kulli bismil juz'i wannan shi ma ana, ana akwai shi a cikin alqur'ani a kawo suna abu duka amma kuma ana nufin wani yanki nashi lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadar al-maut suna sanya yatsotsunsu yatsotsinsu a cikin kunnayensu yatsa duka tana shiga cikin kunne wannan anabil shine suke sakawa wannan shine abin da yake iya shiga cikin kunne kafar kunne iyana mun gane da kyau iyanan ne kadai yake iya shiga kunne amma kuma sai Allah ta'ala ce mai ya ja'aluna asabi'a wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim kaga wannan majaz ne ja'alu anamilahum fi adhanihim amma saboda a qur'ani wato ya tabbata kenan ko ja'alu asabi'ahum suna sanya kawunan yatsotsin su fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara to wannan shi ma yana yana zawa za a ambaci kul amma kuma ana dafin me aljiz'u fanadatu almala'ikatu mala'ikai sai suka kirayi annabi zakariya wanda alladhi nadahu malakun wahid amma sai aka ce almala'ikatu wanda kaso na mala'ikai sai suka kiraye shi wanda ashe mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam shi kadai ma gayya ne bangare da aka ce albala'ikatu to akwai hatta idza jaa ahadakum al-mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriduna kaga wanda yake amsar rai mala'ika ɗaya ne amma sai aka ce rusuluna sai aka hada har wanda suke rako shi cikin waɗanda suke amsar rai ne su ba mun gane da kyau yawwara mustaqbalin sai kuma yin amfani da kalma bi itibari ma sai kunu lura da abin da zai kasance nan gaba abin bai kasance ba a yanzu amma bi itibari ma sai kunu kaga wani mutum dan terminal kace mai dakta mun gane da kyau eh doctor saboda an yanzu ba daktar wani ko amma saboda ana sawa a ran wannan in yayi karatu a gaba zai zama to me daktar wannan shine bi itibari ma sai kunu kace alhajin Allah wannan bi itibari ma sai kunu in dai ba mutu a yi bala Allah za ka ya tafiya sauke farali mun gane kaga yaro ɗan ƙarami bai huce izu goma ba izu sha biyar ka ce mai gangaram wannan bi itibari masu ya kuna ake ce mai wannan shi ma wannan majazi ne kaga bai tabbata ba amma bi itibari masu ya kuna saboda akan hanyar yake tunda shi wannan yana zuwa makaranta la'alla in dai bai tsaya ba nan da 'yan shekaru za ga ya zama gangaram ɗin wannan yana karatun boko in bai tsaya ba shi ma za a ga wata ya zama mai daktar ɗin kuka ce mai injiniya ban gane da kyau in bai tsaya ba zai zama to injiniya ko ka ce mai majuwar wani duka yanzu ba majuwar ɗin ba ne yanzu ba injiniya ɗin ba ne yanzu ba daktar ɗin ba ne amma bi iti ba da masu ya kuna wanda ake ce mai akwai shi irin za mu ga za mu ga akwai su da yawa a cikin a cikin alkur'ani irin waɗannan abubuwa sai kuma ya ce mai maudin sai maudi bi itibari ma kana kenan abin da ya kasance a baya yanzu kaga wannan mustaqbal bi itibari ma sai kunu kenan ko maudin kuwa bi itibari ma kana abin da ya kasance a baya kai talaka shi kuma yanzu yana cikin dukiya da sauransu kayi amfani da sai mishi kai talaka saboda da talaka ne da Allah ya wadatar da shi mun gane da jan kai almajiri ya ce ni ne zaka ce almajiri ya kace mai baka yi zaman ɗalibta ba baka yi zamanin da kai kana albajiri ba shi kenan to ai ka huce tun da ka yi zamanin ɗalibta shi kenan alhamdulillah ɗalibi ne ko bai ce maka ba agar makalla ko bai ce maka ba ɗalibi ya ce maka arama sai ka ce almajiri saboda wannan bi itibari ma kana in kana tunanin cewa yanzu ka ma fice wannan marhala da mun gane irin mutum ya zo ya ce maka kai elaf ko kuma daktar ne hadda komai da komai a cikin a cikin likita ma kowa yana girmama maka amma da ke abokinka ne tun yana da zai ce eh lab kai to karka ce na kare da so kake ka zo da muru'ata to ai kai zaman da eh lab ne kai kuma ya sani ka sani ba ka da kobi ba shi da kobi to da dan ka zama dakta wannan bi itibari ma kan ne Allah ce wa atul yatama amwalahum ku baiwa marayu dukiyoyinsu kaga maraya ba a bashi dukiya maraya shine man mata abuhu qabla an yabluga al-hins dan mutumin da mahaifin shi ya rasu kafin ya balaga wannan shine ake cewa maraya ko to marayu kuma Allah ya ce wa butalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan farfa'u ilayhim amwalahum ashe idan ka ce mutum maraya bi itimari ma bi itibari ma kana amma mutumin da sai bayan ya balaga mahaifin shi ya rasu ba shi da alakar da zaka ce mai maraya ba shi da alakar da zaka ce mai maraya wannan mutumin mahaifin shi ya rasu mahaifin shi ya rasu tun yana ƙarami to yanzu amma kuma shekarar shi 35 kace malam maraya kai na shi ce ni ne maraya kace eh to ai kwanan ne aka dabaka maka dukiyarka kuma Allah ya ce wa atul yatama amwalahum ku baiwa marayu dukiyoyinsu wannan bi itibari makana saboda da marayu ne yanzu kuma sun balaga sai aka ba su dukiyan wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha wa kusuhum qawlan qawlan ma'ruf wannan bi itibari makana kenan mun gane da kyau yawwala kaga akwai wato tasmiyatul juz'i bismil kulli da kuma tasmiyatul kulli bismil juz'i da kuma bi'tibari ma sayakun da kuma bi'tibari ma kana yawa to sai na gaba yace wa nasbul fi'li li ghairi ma yubna lahu jingina aiki jingina aiki li ghairi ma yubna lahu ba ga abin da aka gina aikin wannan ba dan shi ka jingina aiki ga wanda ba nashi bane aiki ula akali wannan kana ana ce da shi almajazul akali an gane da kyau ka jingina aiki ga wanda ba aikinsa ba ne wannan za ka ce da shi almajazul akali wanda a hankalce ma haka ne a hankalce duk mai hankali zai gano haka ne amma mutumin da ba da hankali da Allah ba zai iya ganowa ba ya ce ka zamanin mula bisillin fi'ili kaman zamani wanda yake cuɗanya da aiki ka zo ka da zamani mulabisin lilfi'il wanda yake cuɗanya da aiki ka ce fulanun wane lailuhu ya ƙumu ka taba ganin dare yana kyamu laili to amma sai ka ce fulanun lailuhu ya ƙumu wani haruhu ya sumu ko fulanun lailuhu ƙa'imun wani haruhu sa'imun wane daren shi kyamu laili yake yinin shi azumi yake kaga da kace naharuhu yinin yana azumi to yini ne za ya yi azumi mun gane da kyau kaga shi shi wannan wane shine yasumu dulan layli yasumu dulan nahari wa yaqumu dulan layli yana yin azumi tsawon dare tsawon yini yana kiyamu layli tsawon dare to amma sai kace layluhu qa'imun wa naharuhu sa'imun wannan da larabci ana faɗin haka mun gane kaga amma yi dare baya kyamu daidai dare saboda shi a cikin dare abubuwa da yawa ake gaba gudanarwa akwai mutanen kirki akwai mutanen banza akwai wanda za su tafi su yi show akwai wanda za su yi kiyamu lele akwai wanda za su yi karatun alkur'ani akwai wanda za su yi muraja'a ta hadisi akwai wanda za su yi muraja'an fiqh akwai wanda za su kwana suna barci mun ga da shi duka dare hada waɗannan akwai kuma wanda za su tafi neman abinci da dare to kaka shi da aka ce shi wannan fulanun lailuhu qa'imun ba daren bane yake kiyamul shi ne yake kiyamul layl da dare din kaga lokacin da kace ka zamanin mulabisul lil fi'li kamar zamani wanda yake cudanye da aiki kace aikin zamanin ne yake yi to wannan ai almajazul aqali ne duk wanda aka ce mai dare yana kiyamul layl ai kaka mai hankali ba zai ma gane ba abin da ake nufi kace ban gane dare yana kiyamun laila ba ni wannan kalma din na kasa fassara ta lailuhu qa'imun din nan bai ake nufi da shi sai ce wannan ayi al-majazul aqli ne dan gane da kyau maf'uli na fa'ili na makani maf'ulin haka nan lokacin da aka zo da ismul maf'ul amma kuma ana nufin ismul fa'il shi ma ana ce da shi majazi ismul maf'ul ana nufin ismul fa'il majazi ne wannan shi ma mun gane da kyau irin misali Allah ta'ala ya ce ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa idza qara'ta al qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura cikin suratu al isra idan kana karanta al qur'ani muna sanyawa tsakankaninka da waɗanda ba su ba da gaskiya da ranar lahira ba su ne mushrikai da kafirai muna sanya hijaban mastura shamaki wanda yake mastura kaga wannan mastur ismul maf'ul ne amma ana dafin ismul fa'il hijaban satira mun gane da jin yawwala hijaban satiran saboda muna sanya shamaki masturan wanda yake abin suturcewa ko kuma shamaki wanda yake mai suturce ka mai kare ka kaga shaba ce wanda yake satira bai suturce ka to amma sai Allah ta'ala ce hijaban mastura wannan saboda shi ma majazi ne wannan saboda shi hijab din ba shi bane mastur shine satir sai zaman to Allah ta'ala ce hijaban mastura wannan akwai shi a cikin alkurani ba a gurare ba a wannan gurin ɗaya ba akwai shi a gurare da dama a zo da ismul maf'ul amma ana nufin ismul fa'il kamar yadda kuma ya ce au fa'ilin ko a zo da ismul fa'il amma kuma ana nufin ismul maf'ul ban gane da kyau shi ma akwai shi a cikin alkur'ani akwai guraren da za a ga cewa an zo da ismul fa'il amma kuma ana nufin ismul maf'ul ana nufin ismul maf'ul lokacin da aka ce fa huwa fi ishatin radiya shi dan aljanna yana cikin rayuwa wanda take radiya yardaddiya wanda ta yarda ita rayuwa ita ce za ta yarda ko kuma a'a rayuwa ce za ta zama to mai kyau fi ishatin mardiyya mun gane da kyau in kana so ka gano haka sai ka karanta karshen suratul fajr fa yawma idhal la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyuhat ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya mun gane da kyau to fi ishatin radiya alawa zane fa'ila ko ismul fa'il kenan to sai zaman to rayuwa wanda take abal yarda wanda mai wannan rayuwar zai yarda da rayuwar da ya samu kanshi a ciki ko wanda za ka irin yadda ibnu dirai da a cikin makasurar shi ce wannan rayuwa ta la yarda biha dabbul kuda mun gane ce wannan rayuwa ta ai ba ta da daɗi ko kaɗan ya ce fa'in rumturti shafin rumtu sa'abar muntasha to ka gashi a nan radiyatan mardiyya to sai ya zama to in ka ce in ka ce ka fassara ta da radiyatan din ba za ta bada ma'ana fa hufi ishatin radiyatin ba za ta bada ma'anar da ake bukata ba dole ka canza ta ka maida ta mai mardiyya to shi ma wani akwai shi da yawa a cikin alkurani a zo da ismul fa'il wa iradu bi al ismul maf'ul a zo da ismul maf'ul wa yuradu bihi al-ismul fa'il ana akwai shi a gurare da yawa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ba nan ba a can cikin suratul ali imran مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر asabat harsa qaumin zalamu muslim harth kaga nan wato masdari ne gane ko harasa ya harisu harsan to sai zama to ka zo da almasdar amma ka dafin ismin ful asabat mahrusa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakatuhu an gane da kyau na'am aw makani ko kuma lokacin da ka ambaci guri ka ambaci cewa ka jingina aiki zuwa ga gurin zuwa gurin wanda shi ma ana ce da shi almajazul aqali lokacin da misali muna zaune da ana hira daga ce ka jiya a bakin tasha da wani ya zo shi yana bayani ka ga yadda gurin ya ɗauki jama'a ai da aka jima da gurin ya kece da kabbara ai ba gurin bane zai kece da kabbara ko ai zai gani guri ya yi kabbara da aka jima da gurin ya kece da kabbara la ilaha illallah kai wani gurin na jiya alhamdulillah in ka ji yanda gurin ya kece da kabbara ko ka ji an ce guri ya kece da ihu ai guri ba ya kece da ihu sai dai yan gurin su me su kece da ihu wani almajazul akali ne lokacin da aka ce yanzu misali ɗaliban makaranta an yaye su sun haddace alkur'ani sai aka zo wajen wannan hafla ta wasu sai aka ce makaranta tana yi wa ɗaliban da ta yayi murna da taya su murna tana taya su murna akan wannan rana da Allah ta'ala nan yaushe makaranta ta yi bayani tana taya su murna mun gane da cewa ƴan makarantar da suke taya su murna ai ba za ka zo ka rika tafiya makaranta daga ina ne ta yi magana to kaga lokacin da ka zo kana daga ina ne makaranta ta yi magana ta ce wani ayin majazi ne malaga ce baka sani ba mun gane da kyau to shi yasa almakan inda aka ce makan aka ce makaranta tana alhini da rashin wani ai ba makarantar ce take alfini ba yan makarantar mun gane da kyau yawwala irin masallaci da sauransu amkina dai kawai gurare da dama kawai wanda za ka fana to kaga wannan majazi ne akali qarinatul majazi shartun thani wato alamar majaz din wannan sharadi ne wanda yake na biyu shi ma bayan ka dauko alaka wacce bi alaqatin yace zal lughawiyyu bi alaqatin usim ko to dama guda biyu ne imma bi alaka imma bi qarina qarina ita ce alama alamar da take nuni cewa lalle wannan majazi ne wannan shi ma sharadi ne na biyu mun gane da kyau wancan sharadi ne na farko bi alaqatin imma alaqatu tashabuhin ko kuma ya zamanto almajazul mursal kenan to yace fal lughawi fi lafzi wal aqli fi lisnadi man a aslin ha man a asli hadhi niktafi yace fal lughawi to al lughawi wato almajazul lughawi yana takaita ne fil lafzi cikin kalimat kawai almajazul lughawi fi cikin alkalimat ne lokacin da ka zo ka da zaki ka cewa wani zaki wannan isti'ara ce kai ko wannan in aka tambaye ka wani majazi ne zaka ce almajazul lughawi ne saboda zaki kalmar wannan asalinta ba ta wannan mutumin bace ka dauko ta ne aro ka bashi ita mun gane da kyau to tunda aro ne ka bashi ita sai a ce almajazul lughawi ne amma wal aqliyu fil isnadi wato a hankalce ku a cikin jingina wannan abu lokacin da kace makaranta tana alhini lokacin da ka ce zamani yana kiyamuleli ko yana yana kaza lokacin da ka ce a me ake nufi ka ce ka ce daktar da sauransu kaga wannan al'akali ne mun gane da kyau a al'akali shine wanda ya zama to mulabisu lil fil irin abin da ba zai yi ba a ce shine yake aiki wannan ana ce da shi al-majazul aqli idan ka ce shugaban kasa yayi gudura wani almujazul akali ne a hankalce ba shi ya zo shi ba ya tona da sauransu ya kome da kome ya kawo kwangila ba da aka yi ba zo kace alhaji wani shi masallaci a hankalce duk wani mai hankali ya san alhaji wani ba shi ya zo shi ba da debarre ya tona ya kaza ya kaza ya kaza don wanda zai zama ce to alhaji ina ganin shi a cikin shadda shi ya iya gini to ka gana ba ana faɗa haka alhaji ya iya gini da sauran kai da Allah kai wawa ne ko wani ya ce kai wawa ne alhaji zai zo maka wannan gini kuɗi ne ya bada aka yi ce ah oke yanzu na gane ta wanda zai ce maka sai ya gane ai to ka za wannan kuma wanda sai su hufi azhari shehu ya za ta jan naharu ila dalili in dai ya har irin wannan labarin har sai ya bukaci maka kamar sharhi to wannan lalle bai kamata ka raka zama da shi ba don wata ranka ma zai jawa ka cikin kwaba yamma da halar ka zancen ya zo shi alhaji ya wuce a ce wannan shine alhajin da ya masallaci ne naka eh kai amma ka gani ko shi za a yi jin Allah in mutum ya yi shi fa sai Allah hudda mutum daga wahala yanzu ya kai shekara nawa masallacin a ce a'a bara bara nan ne aka yi shi yanzu daga bara yanzu da ya gama masallacin nan ya ta yana neman kuɗin shi halaye kuɗi yanzu ya haka a'a ba har ma ai da kudin shi kuma yazo shi ya tube ya aice wannan to kaga iya maka wannan bayani ai ka ce kai ba ne ana hira da kai ba ta da dadi wannan ko kada kun gane yace mana asli hadain iktafi iktafi mana asli hadain wato kabibi mana asli hadaini hana tushen waɗannan guda biyu da al-lughawi da al-aqli wato iktafa yaktafi iktafi wannan fi'ili na amri kabibi idan aka ce iktafa shine ittaba mun gane sun maqaffaina ala asarihim bi rusulina wa qafffaina bi isa ibn maryam billawali to iktafi kabi malamai wajen man'a asli hadain hana asalin waɗannan guda biyu al-lughawi lokacin da kace wa mutum asad kaga ba yanda za wani ya ce maka aika ce mai azaki ne shi mai cin mutane ai yanzu abin da kake siffanta shi da shi kana siffanta shi da cewa maye ne kaza kaza kaza kaza kaza ka kallaba mishi kaga wannan asalin wannan kalma din ba zai yi ba ya fada kan shi lokacin da kace wane eh wanne ma za mu doka akali cikin akali lokacin da kace makaranta tana taya murna kaga ba yanda za a yi ka doki asalin taya murna wannan al'akali ne wannan mun gane da kyau to shine yaktafi man a asali hazaini ka bi malamai wajen hana tushen waɗannan abubuwan guda biyu da almajazul lugawi da almajazul aqali almajazul lugawi can da muka ɗauka isti'ara da kuma almursal mun gane da kyau yawwala wajaza qasdul asli fil kinayati an sifatin mawsufi nau'an nisbati yace wajaza qasdul asli fil kinayati qasdul asli nufin asali fil kinayati a cikin kinaya lokacin da mutum yayi kinaya ba wai isti'ara ba yayi kinaya mun gane da kyau to ya halatta ya ce shi asalin yake nufi ya halatta wannan inda ya bangaren kinaya ce zai iya yiwa ta ɗauki fuskokin guda biyu ka yi kinaya kuma ka ce halwa asalin kake nufi duka zai iya yiwa yanzu lokacin da ka ce wane idan talakawa suka zo gidan shi kafar shi a buɗe take zai iya yiwa ka ce eh yanzu ma da zan huce na kafal a kare zahiri wajen karfe goma ta safi kace na gidan shi a buɗe yake zai yiwa ɗauka ko ba zai yiwa zai iya yiwa da kace kuma kafar shi a buɗe kinaya shine mutum ne wanda yake bai taimaka wa talakawa mun gane da kyau lokacin da kace wane hannun shi a sake yake ba bai tsumulmula bane hannun shi a sake yake shi wannan yanzu mutum ne mai mai karamci mai kyauta to kuma loba shi yake nuni akai in ka taro shi ba za ka gan shi ba hannun shi a sake haka an yazo ba za ka gan shi ba ya haka ko zai iya ka ce ai da ka gan shi ka gan shi hannun shi a sake yake hannun shi a sake yake yana kowane gida kawai yana shi hannun shi to kaga wannan kinaya ce kai to amma baya nuri kuma kan cewa baka nufin asalin kalma din zai yi ka ce ni duka biyan nake nufi zai yi ka ce kai ba ma wacce din ba kake nufi wanda kinaya ce ce kuma kuka ma tunani da kinaya ni kawai asalin ma na kalla kawai na gan shi hannun shi a sake yake zan huce da gidan shi kaga lokacin da kace wani hannun shi a sake yake abin da zaka doka daban lokacin da kake nufin asali abin da kuma za a nufa daban saboda kinaya yawancin aka ce wani hannun shi a sake yake wane ba shi da tsamulmula wane kafar shi a buɗe take wane mai alheri ne ga mutane to lokacin da kace na huce kafar shi wane kai wane kafar shi a buɗe take wallahi to sai dai in wajen sha biyu ta dare ne a ciki yanzu ka ganshi kafar shi a buɗe ka ce eh wallahi yanzu sai dai a ji a kurkura a ce bai rufe gida ba to amma in kace kafar shi a buɗe take a haka abin da za a gane shi mutum da mai huska mai sakin huska in ka tarra shi shagon shi kafar shi a buɗe take wato huskar shi a sake take za ku yi hira da shi ka gaya mai bukatunka ka tashi in ka tarra shi ofis ɗin shi za ku yi hira da shi kafar shi a buɗe take za ku yi hira da shi kana zuwa ofis ɗin sai ka ƙwarƙwarawa amma za a ce mai kafar shi a buɗe take saboda huskar shi shimfiɗar fuska ta fita tabarma mun gane da kyau to wannan ya halatta an sifatin game da sifa wato saboda wato kinaya imma ya zamanto an sifatin ko mausuf au an nisbati waɗannan guda uku kenan sifa shine lokacin da kace wani hannun shi a sike yake wannan sifa ce ko ba sifa ba sifa ce saboda zai iya wani ka ganshi hannun shi a rike wani ka gayawa hannun shi haka to sai kace wani shi hannun shi a sake wato in ka je ka wanda ka gani da hannu a sake wannan shine wanda zaka bai wannan abu mun gane da kyau to in sifa ce ya halatta ka yi nufin kowanne daga ciki ka yi nufin kinaya din ya halatta kuma ka yi nufin mai ka yi nufin asali sai kuma mausuf mausuf shi ne zamanto ba sifa ba ce abin siffantawa ne shi abu ne ganga wanda ba za ka cire shi ba shi mana akwai shi a cikin alkur'ani Allah ta'ala ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusuri mun doki annabi nuhu alayhi salatu wassalam akan ma'abuciyar alluna da kuma kusosi mene kenan jirgin ruwa haga Allah ta'ala zai ce wa haman nawo ala zati alwahin zati alwahin wannan mausuf ne abin siffantawa ne wato shi as-safina din ita ce ai zati alwahin wa dusurin sai zaman to wannan zati alwahin wa dusurin mausuf din da shine as-safinatu mun gane da kyau to wannan shi ma zaka iya fadar haka saboda Allah ta'ala ce wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina sabo kuma anan sai Allah ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur kaga ashe in ka ce zati alwahin wa dusur kana nufin jirgin ruwa sannan kuma kana nufin duk wani katako da aka yi aka hada shi da kusa da sauransu sai ka shiga ciki ka zauna zaka ce wannan shi kake nufi ba wai wancan jirgin ruwa ba ka ce humirtu ala zati alwahin wa dusur ka ce kai yaushe kai rayuwa da annabi nuhu ka ce wani annabi nuhu kuma ina maka zancen yanzu da zan zo ne daga tasha an ɗora ni kan zati alwahin wudusuri eh ka ce wata wala wata yalle me ake ce mata wannan ba a ce ake ce mata da wannan sharat sharat ai zati alwahin wudusuri ce eh ba ta da kusosi a jikinta babu kata kwaye a jikinta to kace za ta alwaye kuma dusur kace ita kace nufi sharat kace nufi na ga mun ga da wani safi na tuluyi aka ce kai wani ka ji tsoron Allah wallahi mun gane da kyau to au an nisbati ko kuma game da nisba nisba kwa shine jingina abu zuwa ga wani jingina wani abu zuwa ga wani kace wani duk da ka ganshi ko to ba nasara cikin tafiyar nan irin in dai kana so kaga talauci tsagwaran shi to kaga wani mun gane da jago wannan shine nisba to wannan shi ma zai iya yiwa da gaske yanzu in aka ce in kana so kaga talauci kaga wani in ka ganin talauci ne zai nuna maka yanzu talauci inda a ce ana ganin shi da deja ba an kashe shi ba to amma sai aka ce in kana so kaga talauci kaga wani aka ce kuma in kana so kaga fara'a kaga wani ai fara'a sai gurin wani kaga lokacin da kace fara'a sai gurma ne in kana so kaga fara'a ka je gurma da zuwa zaka yi ka ce mishi da Allah nuna mu fara'a ko kuma aka ce ma in kana so kaga hakuri sai ka je gurma ne shikenan ka je wajen shi ka ce da Allah ne an ce in nazo gurin ka zan ga hakuri ina yake eh sai ce ya shiga gida ya hoto kai hakuri hal ya hoto eh ce to shikenan can ya jima ce bai hutu ba da zuka ce eh ka dakata yana zawa ka yi haƙuri in ka yi haƙuri da kyau za ka gaishe kai ba su ka gashe irin wannan ne su ba ce wannan yawwara ina gana ya kamata mu kwano ko insha Allah ta'ala a karatu na gaba sai mu yi ilmul badi dukan shi abin da muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم